أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتب الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي فلم أجد غير خير الخلق لسندي ويسرن أموري عندني وجل وعاجز وذليل عنك مقتمدي شد فقري فلا عاوي إلى أحد إني أبو ثقة أن تأخذوا بيدي لولاك لم يقع التكوين وكل شمس ولا قمر لولاك مستندي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نقول وعلا تبارك وتعالى يبا مداما يكون شيء قبل ولا كراتو أشكو أن لكاتي من البركة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم كإمام القاضيات يومنا قوم شاتر قوة رمضان هنا تكون الباب الثاني da yake mana magana akan sufin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato kulkan wa kirkatan yadda muka karanto hadisan nan na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama rijalan wa nisa'an khususan al-mufsiruna min riwayat hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama irin su Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakrin radiyallahu ta'ala anhu irin su Anas bin Malik Imam Ali bin Abi Talib Hind ibn Abi Halata Ummu Ma'bad al-Khuzaiyyah da sauran makamantansu da barra'u ibn azib wanda suke rawaito mana hadisan sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jiya mun tsaya a hadisin na barra'u da yake cewa ma ra'aytu min zilimmatin fi hullatin hamra'a ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wato ma'abocin ado zilimmatin wato mutumin da zai sa gashi wato zai yi ado ya ɗaura kayansa ya yi rawani fi kullatin hamra wato ya ɗaura wata kulla wata abaya wacce take ja a kayinsa kuma ya fito ta masa kyau a sanamin rasulullah wanda ya kai manzan Allah kyau yake ban taba ganin irin ai wa sallama da na annabi yusuf alaihi salam shi annabi yusuf alaihi salam Allah ya bashi wato zallan jamala ne Allah wato ya haɗa masa zallan jamala wato kyawun annabi yusuf babu jalala a cikinta wato kyawun annabi yusuf alaihi salam zallan wato jazbiya ne babu dafiya a cikinta to shine imam al-alfazazi yake cewa bahiyun mahibun lam tu'ayyihu muqlatun minan nas illa shabbaha ar-ru'b wal hubu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bahiyun kikkiawa ne mahibun manzon Allah jalilan Allah ya tara masa jalala wato na wato na kwarjini idan kaga manzon Allah daga ne sai maka kyau wato ajmalihim min ba'idin kenan in kan muka kusa da manzon Allah kuma wa ahsanihim wa abhahum min qaribin wato kurjin sayyidina rasulullahi daga kusa wato sai ta saka idanka shi yasa aka ce man ra'ahu badihatan ahabahu mutumin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zato ba tsammani to wato kurjin manzon Allah na kama shi amma wa man kana tahu ma'rifata yana kyalkyali irin yanda wata yake kyalkyali daren goma sha hudu shi aka ce idza ta kallama ru'yan nuru ya kuruju min sanayahu sallallahu alaihi wasallama idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana to ana ganin haske yana fitowa ta tsakanin wuciyar manzon Allah wato har ya kasance yana haska garu wa qala ali radiyallahu anhu fi ati wasfihi lahu imam ali wato ya faɗa cikin ƙarshen sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi kamar yadda muka ce mafi yawancin hadisin wanda ya ga manzon Allah wato lahzatan jin kadan ba zato ba tsammani to kurjinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kama shi shine shehu radiyallahu ta'ala ne yake ce mana jama'ata wujudan haibatan wa jalala wa afsartu min za bahjatan wa jamala jamaluka unsun haibatun wa mahabbatun fa anta atammu al-mursalina kama la ya rasulullah amma wa man kana tahu ma'rifatan ahabbahu imamu ali yake wanda ya cudanya da manzon Allah sallallahu sallama to zuciyarsa da ta kama son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda makarimul akhlaqi irin na manzon Allah yaqulu na'iduhu lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallama wani mai sifar da manzon Allah yake cewa kafin manzon Allah da bayan manzon Allah ban taba ganin kamar manzon Allah ba wato kafin Allah ya kawo shaksiyar manzon Allah zuwa ga alamun nasuci wannan duniya da bayan intikalin manzon Allah ya koma zuwa ga Allah wato bai taba ganin shaksiya irin manzon Allah ba shine hadisin nan da wato ake cewa malaika jibril ya ce kallabtu masharikal ardi wa magharibaha falam ara rajulan akrama wa ahsana ala allah min muhammadin na kewaye gabacin duniya na kewaye yammacin duniya ban taba ganin wani mutum mai girma a gurin Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wal ahadithu fi basfi sifatihi mashhuratun wato hadisan da suka zo suka mana magana cikin basa a suran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wato sifansa mashhura hadisai ne shahararru misali idan kawo isnadin hadisin da maka yawa idan ka kanu azaban wa asha wa ashau faqad kana khairul kalbi faqman mufakkak faqman mufakkaman wa zu haibatin ko wa za haibatin wal mashu fihi takallu'un wa azharu lawnin qad ajul ayni tazayi bi ayni mahni inda al kamilati tarta'u wa anjalu aynin ahadabu shafri wasi'un jabinu rasulullahi wal kullu wa sadrun wasa'u to in ka bibi wannan baitin shafra radiyallahu ta'ala anhu da ka samu idan baitin baki ɗayansa ba hadisi bane ba ma da ka samu dan wan ɗaya daga cikin baitin wani hadisi ne wurin da yake cewa wa azharu launi manzon Allah azharu launi ne ma'ana fatil bayadi mai tataccen fari ne sallallahu alaihi wasallama sa'annan ad'adul aini manzon Allah ad'adul ainaini ne to kaga wannan baiti guda biyu ya hado mana san manzon Allah guda hudu wato azharul launi ad'adul aini anjalul aini kuma ashkalul aini in an ce azhara wato sifa ne na launin fatan manzon Allah azharul launi kenan in an ce ad'ada kuma sifa ne na idon manzan Allah manzan Allah ne dara daran idanu ne ma'ana idanun manzan Allah kuwa idanun manzan Allah suna da girma in kuma an ce anjalal aini sallallahu alaihi sallama yana magana ne akan shakalin idon manzan Allah ma'ana bayadil bayadi wa sawadi sawadi farin idon manzan Allah fari sol bakin idon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama baki kirin sa'annan idan an ce ashkalal aini shi kuma ashkala sallallahu alaihi wasallama yana magana ne akan wato cikin farin idon nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah yayi ado da wani ja a kasan idon wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma'anan azharal launi wa ad'atul aini wa anjalul aini wa ashkalal ainaini sallallahu alaihi wasallama shine al'ada anjala ashkala kenan to shine shi yake ce mana wa azharul launi ad'atul aini tazari bi aini mahal inda al-kamilati tarsha'u wato manzon Allah azharal launi ne kyawun idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wulakantar da kyawun idan barewan daji wato saniyan daji kenan mafi yawanci cikin al'adar larabawa idan mutum ne kyakkyawan ido ne to sifan wato sukan sifanta kyawun idonsa da kyawun wato barewan daji to shine shehu yake cewa tanzari bi aini ma an indal kamilati tarta'u kyawun idon manzon Allah ya wulakantar da kyawun idon barewan daji wanda tarta'u take yin kalace take kiyo inda alkamilati wato a cikin kurmi na daji wa anjalu aini sa'annan manzon Allah anjal aini ne ma'ana bayadil bayadi wa sawadi sawadi wa anjalu aini ahdabu shabri manzon Allah ahdabu al-ashbari ne ma'ana gashin idanun manzon Allah cikakku ne sallallahu alaihi wasallama min gairi karnin ba tare da wani gashi ya haɗu da wani gashi ba sa'annan wasi'un jabinu rasulullah sallallahu alaihi wasallama goshin manzon Allah ne yalwa ne amma shau yake wal kulku ausau amma dabi'un manzon Allah ya fi wannan goshin yalwa أسد وعقنا وجه طاعة مدور وليته كف وحبر موسع شو يتي من أسد من ذا الله معنى أسد الحواجب إن أنت أسد معنى مقوس الحواجب معنى قاعد جرم من ذا الله يا لنقشي سأنن سن حدي تتأكيا da yan wasu ƴan ƙananan gashi a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'annan aka ce a tsakiyar nan na wannan giran da akwai wani jijiya da Allah ya shimfiɗa a saman idanun manzon Allah irkun ya dirru gadab ma'ana ba a ganin wannan jijiyan ya tashi a cikin manzan Allah sai manzan Allah yana cikin halin fishi kamar idan an taba Allah tabaraka wa ta'ala wato wannan gashin gira na manzan Allah ya bayyana shine asajji kenan wa akna ma'ana aknal irmini manzan Allah ne dogon karan hanci ne ma'artifa'atun fi wasfihi tare da dan tudun doro a tsakiyar hancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga da Allah ya shimfida wato gashin giran manzan Allah bayan sun lankwashe kuma sun haɗe ta tsakiya sai Allah shimfiɗa karan hancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tsakiya shine azajjuwa kana sa'annan wajhu ta'amu dawwarun iskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kewayayya ne shine ma'ana wajhuhu qawra'a kalqamar mustadiran wajhi ma'ana iskan manzon Allah cycle ne kamar wata sahal al-kaddi kenan ma'ana ghayra murtaji al-wajnatayn manzon Allah baya da wato abin da ake ce masa kumatu ma'ana wato wanda da aka ga tudun kumatu ya tashi azajjuwa kana wajhu ta'amu dawwarun waliyatuhu kasul sa'an nan gemu manzan Allah cike ne tamla sadarahu tana cika kirjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan wa sadrun muwatta'u tare da kirjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kirji ne mai yalwa wato wannan yalwan kirji na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hissan wa ma'anan ne in an ce hissan a zai mu karadisin ne min alkalki arfa'u dama shi azimu izama na fasili ne ga kan manzan Allah join din manzan Allah kenan suna da girma to kirjin manzan Allah hissan na da girma kuma sa'annan kirjin manzan Allah ma'anan wato na da girma wato zuciyar manzan Allah kenan alam nashrah laka sadrak asajjuwa kana wajhu ta mudawwar waliyatuhu qasmu wa sadru muwassu wa mankibuhu shi yake mana kafadun manzan Allah a azin bihi bi sigati tabdil me yake girman kafadun manzan Allah wa izamuhu dikamun kasusuwan manzan Allah manya manya ne sa'annan wa rafqul qaddi manzan Allah rafqul qaddi ne ma'ana rafqul qaddi ma'ana في رفعة الكد ليس بالطويل البائن صلى الله عليه وسلم ولا بالكثير المتعدد manzon Allah ba dogo bane zololo gairu mushaddadin kenan sa'annan manzon Allah ba gajere bane da kushacce manzon Allah rafatul qaddi ne na al-muraffa'u amma duk da haka wa ma'a zalika falan yakun yumashihi ahadun yusafu ila tuli illa tawala sallallahu alaihi wasallama aka ce duk tsawonka in kana tafiya da manzon Allah to sai Allah ya rage tsawonka Allah ya daga tsawon manzon Allah ya hausa manka sa'annan an ce in ma kai gajere da yawa ne to Allah zai ƙara dago tsawonka idan kake tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga an yanko da ka hangi manzon Allah a cikin sahabbansa to kana yankowa manzon Allah zaka fara gani sallallahu alaihi wasallam duk da cewa shi manzon Allah idan ya zauna ba eh ya zabi gurin zama ba wa kana yajlisu haythu yantahi bihi al-majlis duk yanda gurin zama ya kare to manzon Allah a wannan gurin zai zauna amma kana yankowa idan ka wanda zai fara kaiwa kansa shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ومن كبه أذن به وإذامه بكم ورب الكف ساح المرفأ كذا أضد أبل شو يتي حكا نندنس أم من زن الله نادى كوري أبل زراؤه زراء من زن الله نادى كوري سأن مرحب راهات تاتين هنو قطبان من فدة يا أم من زن الله كما هو سدنقلا أذرباني إن كيسا تكذا أم من زن الله للبا عنك شيني معنى مرحب راهات والأنوار تلمع معنى واتو أن من زن الله تسلم سنة فائي sa'annan ga haske yana walkawa idan manzon Allah yayi magana yani za ta kallama ru'yan nur yakhruj min anayahu sallallahu alaihi wa sallam wa ashna musagri in tabassama yanjali haddi gamanin aula kal barki yal maut shi wai ci gaba da fanta mana sifan manzon Allah ma'ana asifat al kalqiyya sifan halittan manzon Allah wato halittan nan da ta cika dukkanin ma'anan ta shehu radiyallahu ta'ala na cewa ka tamma suratuhu wa tamma ma'ana suran manzon Allah ta cika ma'ana manzon Allah shine kamilul kilkati hissan wa ma'anan الله يرجع لي أتكلم عن الله فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيب البارئ النسمي منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رضي الله تعالى عنه امام البشيري في بلاغه to wannan kenan to shirye shirye ke cewa wa ashna butagri ma'ana manzon Allah yana da tsagaggen shirya ma'ana mufallijal asnani duk haƙaran manzon Allah akwai gab tsakanin su ma'ana ba wani haƙori da haƙorin manzon Allah da suke ade ma'ana haƙorin manzon Allah na sama yana kan na kasa ne shine wa ashna butagri na da tsagaggen shirya in tabassama in manzon Allah yayi murmushi to yanjali wannan shiryen manzon Allah na yayewa ka haddi gamanin kaman kwayan girgije ne da ka gani aw lakal barqi yalma ko da ka dauka wani iyali yake hakkawa wa hama dubu uzma li sha'ari tarajjul wa kafidu tarfi sakitun fa hawal sha'u to wannan baitocin na sahibul faida ne radiyallahu ta'ala ya dauko yake sawara mana manzon Allah yau hadisin Abdurrahman ibn Sakar na Abu Huraira da sauran sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa qad ittasanna fi waqtihi نكت ما جاء فيها وجملة مما فيه كفاية في القصد إلى المطلوب وكتمنا هذه الفصول بحديث جامع لذلك نكف عليه هناك إن شاء الله يتي منسك ونن حديث النم دفع إمام علي بن أبي طالب ديك سوى لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم الفصل الثالث نزافته صلى الله عليه وسلم fasali na uku zai mana magana akan nazafa tsafta na manzan Allah wa amma nazafatu jismihi amma tsafta irin na jikin manzan Allah jisman kenan wa tsiburihi da kanshin wato iskan da yake tasowa daga jikin manzan Allah wa arkihi da zufan jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine shehu yake ce mana wa kallu bil maknuni wal misku arquhu fa mithla rasulullahi lam yahza majma'u haka shehu yake faɗa mana kadhalika fil madhusi wa tibu fa'imun yujalis aqwaman wal aswat turfa'u shi sai na rasulullahi ko bai sa turare ba jikin manzon Allah kan shi yake sallallahu alaihi wasallam sa'annan manzon Allah saboda dan Allah da ya riga ba zai ƙara cire wannan rigan ba wannan rigan ba za ta yi datti ba saboda tana jikin manzon Allah wannan rigan ba za ta tsufa ba saboda tana jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nazahatihi wa nazahatuhu sallallahu alaihi wasallama anil abdari wa awratil jasadi da kuma nazaha tsaftatuwar manzon Allah daga dukkanin wani irin nau'i na kazanta sallallahu alaihi wasallam فكان قد خصه الله تبارك وتعالى في ذلك بكسائس لم توجد في غيره a cikin maganar tsafta Allah ya keɓanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu kususiyan da Allah bai ba wa wani annabi ko wani halitta irin wannan ba summa tammama bi nazafati shar bayan Allah ya ba wa manzon Allah wato nazafa jismiya sai Allah ya cika masa ita da nazafa ta shari'a ma'ana tsarkin ruhi sallallahu alaihi wasallam wa kitalul fitrati al-ashra wato da kuma kital wato na fitra wato shi da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makarimul akhlaqi wato makarimul akhlaqi nashi wato majbulatun ne alaiha sallallahu alaihi wasallam Allah ya gina shi akan ta ne wato ba muktasaba bace haka Allah ya alice shi innama bu'itu li utammima makarimul akhlaqi wa mahasin sifati wa qala manzon Allah ce buniyad dinu ala nazafati an gina addini ne akan tsafta wannan annazafa din nan ya kunshi annazafatul jismaniya wan nazafatu ar-ruhaniya ma'ana ya kunshi tsafta na jiki na tsarki sa'annan ya kunshi tsafta na ruhin dan adam yana da ka tsarkake ruhinka haddathana sufyan ibn hadi wa ghairi wa wato kaman kanshin jikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shine aka ce ma'aikar Anas dan Malik Muslimin tana zuwa da falba tana taran zufan sayyidina Rasulullahi suna karawa a cikin tarare sun ce wannan shi ya fi kowane almiski kai shi a cikin garin madinan manzan Allah wa an jabir bin sumrata annahu sallallahu alaihi wa sallama mata akaddahu jabir bin sumrata yace manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafi kumatunsa qala yace fa wajadtu li yadihi bardan wa rihan am lam yamassaha ko annabi bai sa turare ba akwai wani na tarali kanshi na jikin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce ko yanzu in ka je raudan manzan Allah wannan iya wannan buka din nan akwai wannan kanshin tana tashi wanda duk duniya babu gurin da zaka ji irin wannan kanshin idan ba a wannan gurin manzan Allah ba yusafihul musafi manzan Allah na musafaha da wanda zai musafaha da shi fa yazallu yawma yajudu riha a mutun zai in yana jin kanshin wannan hannun nan na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa yadu yadahu al sai mahaifiyar Anas dan Malik ummu Sulaimin kenan dama ita ta dauko Anas sai hadiyya ga manzan Allah lokacin da kowa yake dauko adiya yake kawo manzon Allah lokacin da manzon Allah zo Madina to ita Anas ta dauko ka ce kuma ta kawo shi take ta kawo adiyar sa ne manzon Allah ta hidima manzon Allah to shikenan fa ja'at bi qaruratin sai mahaifiyar Anas dan Maliki ummu Sulaimi ta zo da kwalba tajma'u fiha arqahu tana tara zuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kwalba fasalaha rasulullah fi tariqihi yatba'u ahadun illa arafa annahu salafahu min ibihi wato manzan Allah bai kasance yana bin wata hanya ba ma'ana duk wani kwararo da sako da manzan Allah ya bi fa ba'u ahadun sai wani ya zo ya bi bayan manzan Allah bayan annabi ya wuce kai ma sai ka zo ka bi wannan hanyar to illa arafa annahu salakahu sai ya san cewa hakika fa manzan Allah yau ya bi ta wannan hanyar sai da kanshin manzan Allah in manzan Allah ya bi wani layin gonaki a cikin garin Madina an ce maka manzon Allah ji wannan layin ba da aka ji kanshin nan na manzon Allah tana tashi a wannan layi shine illa arafahu wato min dibihi sai mutum ya gane manzon Allah saboda kanshin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa zakara ishaq bin rahawayhi anna tilka kanat ra'ihatuhu bil aidi wannan kanshin nan da yake tashi a jikin manzon Allah wato wata kanshi ce ta fitran manzon Allah ma'ana wannan kanshin tana jikin manzon Allah ne ba wai a'a turaren da manzon Allah bane yake shafawa duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ce udibe ilayya min dunyakum salati an sa mun san abu guda uku a duniyan nan naku a manzon Allah ya ambaci turare yuhibbu ra'iha wato manzon Allah na san ar-ra'iha tayyiba yuhibbu tiba annabi na san turare wa yakra'u ar-ra'iha ar-radi'a annabi na kin mamunan wari bai san mamunan wari to amma manzon Allah ba wai turaren da yake sawa bane take sa masa kanshi a'a manzon Allah shi kanshin sa tun daga halaran Allah Allah ya sa masa wannan kanshin shine ke cewa tilka kan ra'ihatu a'a wannan kanshin daga jikin tiririn da yake taki daga jikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wato ladi'i wato giladi bin yamutu ba wai turaren da manzon Allah ke shafawa bane ita wannan turaren take ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ba warawal muzami wal harbi an jabir bin abdullah yake cewa arzaqani an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kalfahu faltaqamtu katiman nubuwwati bi fami فكان ينم علي مسكا وقد حكى بعض المؤتنين بأخباره وشمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت جائطه وبوله وفاحت لذلك رائحة طيبة yake cewa ardafani nabi sallallahu alaihi wa sallama kalfahu yace wata rana na biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fastakamtu kataman nubuwa bi fami yace sai na wato saka kataman nubuwa a cikin baki na wato zubin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fakane nummu alayya miskan yace sai yana bani kanshi na almiski ina ji ina jin ƙanshin almiski a jikin wannan zobe nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waqad haka ba'd al-mu'tanin bi akbari shashin malaman da suke yawan lura annahu kana idza arada an yatagawwada idan manzon Allah zai biya bukata irin bukata na dan adam ma'ana bukata na bayan gida ko bukata na fitsari to manzon Allah idan ya zo in shaqqatul ardu kasa tana tsagewa ne aka ce akwai lokacin da nana Aisha wato irin alaka na tsakanin mata da miji ta ta bibiyan manzon Allah domin ta ga irin hai'an da manzon Allah yake biyan bukatarsa wato ya yanayin irin bukatar manzon Allah yake saboda su babu wani abun da suka bari na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su kawo mana shi a hadisi ba aka ce wata rana ma manzon Allah yana shiga bandaki ko ba ta da bukatar shiga bandaki za ta dauko buta ta ajiye a jikin bandakin tana jira manzon Allah yana fita ta shiga domin ta je ta ga wani asar na alamun biyan bukata na manzon Allah har aka ce wata rana manzon Allah na fita suna gogayya da kafada da manzon Allah har ta gama ne bata fahimci komai game da yadda ukulubi manzon Allah ke biyan bukatar sa ba to shine manzon Allah wata rana take tambaye su shine manzon Allah yace ai mu nahnu ma'ashiral anbiya mu annabawa idan da mu biya bukata to kasa tsagewa take yi aka ce manzan Allah in shaqqatil ardu idan annabi ya sunkiya zai biya bukata to kasa tsagewa take yi yasa da kaga idan manzan Allah suna tafiya ko tafiya musan maliki ne idan zai biya bukata to bishiya kawai ake nema su kewaye manzan Allah ba a bukatan a nemi rani ita kasan za ta tsage da kanta faktala atga'isahu wa bawlahu in manzan Allah ya biya bukatansa ko na bayan gida ko na fitsari to ita kasan ne za ta haɗiye wannan bayan gida ko fitsarin manzan Allah din wafahat lidhalika ra'ihatun tayyiba aka ce kuma wannan kanshin nan shine zai ta tasowa kasa da ta fitar da kanshin wato abinda manzon Allah ya fitar wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abin da zai fitar a jikin sa ya zama najasa ya ishe ka hujja cewa jinin manzon Allah jini haramun ne a musulunci ko to amma gashi nan dan ya tabbata cewa sahabin manzon Allah ya sha jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya masa bishara cewa uta ba za ta taba wannan fatan nan nasa ba ummul ayman barkatul habashiyya ta dauki fitsarin manzon Allah ta sha fitsarin manzon Allah ita ta ce bata taba jin ruwa mai zaki mai kashe kishi kamar fitsarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe sai na rasulullahi ba irin sauran mutane bane manzon Allah ba babu fiskan da zaka hada kanka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah ya zo a wato a bashariya to manzon Allah amma shi Muhammadun basharun ne ko laysa kal bashari sirful haqiqi wa rabbi ta'ala Muhammadun basharun la kal bashari bar ruwa kar ya kutu ne na hadari manzan Allah mutum ne amma ba irin sauran mutane bane an sha bid'arin manzan Allah an sha jinin manzan Allah ruwan alulan manzan Allah sahabbai ba sa bari ruwan alulan manzan Allah ya je kasa idan manzan Allah yana aski sahabbai suna layi ne ana raba gashin manzan Allah wani abashi ya sa a ruwa ya sha wani abashi ya cinye a take kamar Khalid bin Walid kamar shi gashin manzan Allah ya daura a rawanin sa da ita yake yaki yace duk nasaran da kuka ga nayi a filin yaki to wannan gashin manzan Allah da take kaina da ita nayi nasara aka ce lokacin da ya zo ya fati yayi wasiya yace in an burne shi in an sa shi alkabani a dauko wannan gashin manzon Allah din nan a raba shi gida biyu a sa masa dai a wannan idan a sa masa dai a wannan idan haka Khalid bin Walid ya fara idan manzon Allah to fadda ya wuce habbai rige rige ce gurin daukan yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabida ka Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa kal yaqut bayna al hadari sallallahu alaihi wasallam wa asnada Muhammad bin Sa'd رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم نانا عائشة lokacin da ta gama bin diddigi tana neman ta gaya manzo Allah ke biyan bukata haka bai samu mata ba wata ran qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce manzon Allah innaka ta'ti al-kala afala nara minka shay'an min al-aza ya rasulullah manzon Allah kana zuwa ban daki ka je ka biya bukata amma ba ma ganin wani abu daga cikin abun biyan bukata daga gare ki ya rasulullah fa qala ya aishatu aw ma alimta anna al-arda tatlu ma yakhruju min al-anbiya'i shin baki san cewa ƙasa tana haɗiye abin da ya fita daga cikin annabawa bane fala wa minhu shay'un ba da aga gome daga gare su ba wasu malamai ma suka ce abincin da wato da Allah yake shahidai ana azurta su shuhada inda rabbihim yurzaquna abinda ake ba wa shahidai na abincin nan shine abinda manzon Allah ya fitar a cikin sa bukatarsa sallallahu alaihi wasallama shine abinda ake ba wa shahidai su haka wasu malaman suka faɗa wato abinda ake ba wa shahidai ashuhadau da Allah yake shahidai bayan sun mutu ana azurta su ana ba su abinci ana ba su abin sha wannan abinda manzon Allah ya cire ne ne ake kai wa shahidai suke ci wannan haka wasu daga cikin malamai suka faɗa faqad qala qaumun min ahli ilmi bi taharati hadaini hakika wasu ahli ilmi sun faɗi tsarkin wato abin da ya fita daga cikin manzon Allah ko abin da ya shafi bayan gida ko abin da ya shafi fitsari akwai shashin malamin da sun ce wannan akwai tsarkin sa tun da ya fita ne daga cikin manzon Allah wa huwa qawlu ba'd ashabi shafi'i wannan fadi ne shashin wato malaman mazhabin shafi'iyya suka ce abin da ya fita na fitsari a jikin manzon Allah ko abin da ya fita na bayan gida a jikin manzon Allah wannan ne tsarki ne tunda ummu aiman barkatul habashiya ita ma ta shafi tsarin manzon Allah ko manzon Allah ya ce mata babu ita babu ciwon ciki har abada حكاه الإمام أبو نصر السباغ في شما في شانه وقد حكى القولين عن العلماء في ذلك أبو بكر بن سابق المالكي في كتابه البضيء في فروع المالكية وتفريج ما لم يقع لكم منها على مذهبهم من تفاريق الشافعية وشاهد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن منه شيء يكره ولا غير طيب wato manzon Allah babu wani abin da zai zo daga gurin manzon Allah ya kasance wannan abin za a ci wannan abin ko kuma babu wani abin da zai zo daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya kasance ba mai tsarki bane wa min hadith ali radiyallahu anhu gassaltu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sayyidina ali yake cewa na wanki gawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa zahabtu anzuru ma yakunu min al-mayyit falam ajid shay'an yace sai ina duba abin da yake kasancewa in an zo bankawa mamaci ana gani yace sai na ga ban ga komai a jikin manzon Allah ba kamar yadda sai na abubakar yake cewa lokacin da ya zo kan manzan Allah yake cewa ibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah kayi kanshi kana raye kuma bayan kayi intikali kai wa fatima kana kanshi ya rasulullah to shi da tunani yace na zo gurin wankan gawan manzan Allah ban ga abin da ake gani a jikin gawa idan an zo wanke shi ba na'am fa qultu ibta hayyan wa mayyitan shi ma imamu ali yace kayi da'i ma'ana ka tsarkaka ya rasulullah hayyan wa mayyitan wa kale yace wa sab'at min qurihun tayyibatun wani kanshi ne haske ya taso daga cikin manzon Allah lam najid mithlaha qattun wato bamu taba samun irin wannan kanshin nan ba wato kaman kanshin da yake tashi daga jikin gangan jikin manzon Allah bayan wafatin manzon Allah kuma shi ku kala Abubakar ina kabbala nabiya irin wannan hadisi sai na Bakar ya fada lokacin da ya tumba Allah ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laitana kasana bi ru'yat wajhi zal an kulli man ra'a wa shaqa Allahumma kama amanna bihi wa lam narahu fala tuharrimna fi dinan ru'yatahu warzuqna suhbatahu wa qina min hawlihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammadin alladhi kana idza masha fil barri abqari ta'alla fatu bi ajalihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin